اللهم صل على سيدنا محمد المفاتيح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خبائل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانظره إلي عند حاجتي إليه ولا تنسليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافنا نوى نعم يا ثلاثين ذكر إنا لا متاجد بسم الله الرحمن الرحيم من غمى قواعد كده wa idza mata al-abdu idan bawa ya mutu bawan nan musulmi ne ko kafiri ne ko munafiki ne ja'ahu munkarun wa nakirun mala'ika munkarun da nakiru za su zo masa fi kabri a cikin kabarinsa wa yaqulani lahu sai su ce masa man rabbuka waye ubangijinka fi duniya wal akhira a duniya da lahira in muni ne amsar da zai bayar sai sai rabbuna Allah ta'ala Allah ta'ala shine ubangijin ko kuma sai Allahu rabbi duk dai abin da ya faɗa amsa ce sai su ce wa man rasuluka waye manzanka fi duniya wal akhira a rayuwar duniya da lahira sai sai rasuluna amsar da zai bayar in mumini ne sai sai manzonmu da Allah ya aiko mana shi ne Muhammadun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya ce Muhammadun nabiyyi annabi Muhammadu shine annabi na wa ma'amaluka menene aikin ka fi duniya wal akhira a duniya da lahira amaluna aikin mu kamsu salawati aikin mu mu mu'minai sallolin nan guda biyar a zahar la'asar magariba isha asuba وما قبلة سوكا لتتع القبلة في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة قبلتنا القبلة المدنوكي قسكنتا لسلا مكة إتتع ظلم مكة wajen da muke zuwa ziyara mai ziyarci manzo Allah kuma yake wal madina ta garin madina wa madarika suka menene ta farkinka da kake bautawa Allah da ita fi duniya wal akhirah dariqatu ta farkin mu sunnatu muhammadin ina sunnan nan ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama alhamdulillah sai ne yau akhbari shafi shafi na uku to ina ne wajibu alaihi yana wajaba ga musulmi mukallafi duk dalilin da zai kawo a gaba yana magana da al-mukallaf din nan da yace awwalu ma yajibu alal mukallaf mun yi ta'arifin sanan laraba cewa shine musulmi balagajje ne hankali duk wani wa yajibu alaihi da zai kawo yana magana da al-mukallaf din nan wa yajibu alaihi yana wajaba akan mukallafi an yuhafiza ala hududillahi ya dinga kiyayewa dokokin Allah duk wata iyaka da Allah ya iyakance masa tilka hududullahi fala ta'taduha tilka hududullahi fala taqrabuha to ya kiyaye wannan hanin da Allah ya masa kada ya ƙetare iyakar Allah shine sabon Allah wa ya kifa inda amrihi ya dinga tsayawa inda Allah ya umarce shi wa nahayihi da inda Allah ya hane kamar yadda manzo Allah a wani hadisi yake cewa inna Allah farada fara'iba ina ba ta an gane wa hadda hududan da yake inna Allah farada fara'iba ya farlanta farillai yake fala tu dayyuha kar ku tozarta ta ya farlanta sallah azumi zakka aikin haji ya farlanta yin biyayya ga iyaye ya farlanta kyautata wa makoci da sauran ayyukan farilla yake to fala su bayi ko hakan ku tozarta farilla ne sannan sai yace wa hadda hududan Allah ya iyakance wasu iyakoki ya shata muku iyakoki fala ta ta duha ko fala tantake ruwa kar ku kekketa ta kar ku ketara ta sai yace wa sakata anashiya'a Allah ya yi shiru ga wasu abubuwa bai ce wannan farilla ba ne, bai ce halal ba ne, bai ce haramun ba ne, ya yi shiru, ba gane a yi, rahamatan lakum domin tausaya muku, gaira nisiyanin ba wai don ya manta. Ka gane a yi, to shi ne nan ma ne yake maka wajibi akan musulmi ya dinga kiyayewa akan iyakokin Allah duniya abubuwan da ya haramta wa ya kifa inda amrihi ya tsaya daidai inda Allah ya umarce shi kar ya ketara wa nayi da inda ya hane shi kar ya aikata wa ya tuba ila Allah ya dinga tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sarki duk lokacin da ya san ya aikata wani zunubi to ya tuba ga Allah abula an yaska da laifin kafin Allah ya fushi da shi domin zunubi in ya kari ya yawa yana jawo fushin Allah fushin Allah ko yana jawo azabar Allah to tun Allah bai kore shi daga rahama ba bai yi fushi da shi ba to ya kokari ya tuba in yana son ya samu tsira a ranar lahira alhamdulillah sai ne akabari ko a shimawi a shimawi shafi talatin da hudu ko ashirin da hudu shafi na talatin da hudu babu sujudi sahwi wannan babi ne na sujada rafkanuwa wa sujudi sahwi sujada rafkanuwa sajida ta ni sujadu guda biyu ne qabla salami gabanin sallamewarsa amma fa illa qasa sunnatan mu'akkadatan idan ya tauye sunna a bar ƙarfafawa ka gane ai kamar bayyanawa a inda ake bayyanawa sai ya tauye ya asirta wannan ya rage sunna ƙwaya ɗaya mu'akkada ko kuma a'a sunnoni ne gaira mu'akkadatin wanda ba ta da ƙarfi kamar kabbarori a sallah ko sami Allah da muna da banda kabbara harama kamar fatiha ko a menene sura da tsayuwarta ta hiya da zamanta to idan suka zama guda biyu su ma sun zama masu ƙarfi ya tashahadu yana yin tahiya lahuma ga wannan sujjadu guda biyu da yayi wa yusallimu yana sallamewa minhuma daga wannan sujjadu guda biyu wannan in yayi rage kenan abin da ya shafi sunna mai ƙarfi amma an farilla ya rage to sujjadar rafkanuwa kabli ba ta isar masa ko dai ya kawo farillan nan ko ya jefar da raka'a ya musanya da wata ko sallasa ta ɓaci wa in za da idan ko ya yi ƙari ƙari na rukuni ba na sunna ko mustahabi ba ya ƙara ruku'u ko sujjada ko raka'a sukutun ko karatun fatiha da mantuwa sajada ba da salami ya yi sujjada bayan sallamarsa wa inna ƙasa wa zada in yayi rage yayi ƙari duk a sallah daya a cikin sallah ya manta karatun sura da tsayuwarta ko tahiyya da zamanta kuma a wata raka'a ya manta ya ƙara sujjada ko kuma ya manta ya ƙara raka'a sukutum shan ya rage abin abin da yake jawo kabli a ƙarshe kuma ya manta ya ƙara raka'a ɗaya rukuni to sajada qabla salamihi yayi sujjada gabanin sallamarsa li'annahu domin shi wanda ya rage yayi ƙari yugallibu janiban naqas yana rinjaye da bangaren rage ita ce qabli ala janibi ziyada abu sa bangaren ƙari ita ce ba'adi idan sun hadu to qabli ta rinjaye ba'adi in yayi qablin shikenan ya wadatar ba sai yayi sujjada ba a din ba alhamdulillah sai me izziya shafi fasulun karatun tare yake tafiya ko wa man salla salatan ba mu karasa ba ai sama ne eh shafi na ɗari da hudu wa man salla salatan tamma wanda ya sallaci sallah cikakkiya ata ala nizamiha ya zo da tsarin ta yadda aka tsara ta haka ya sallace ta tun daga kabbarar harama har zuwa sallama da cikakken ruku'uta da sujjadarta da karatu da tasbihi da tahiya komai da komai a duk abin da ake nema na tsari ya zo da ita shine Qur'ani yake maka ala atanni hay'atiha ko ala atanni hay'ati ya zo da mafi cikar kamanninta wa huwa la ya'rifu al-farda min as-sunnah amma shi baya sanin farilla daga sunna a cikin ayyukan sallah wala sunnatu min al-mustahabbi baya iya sanin sunna daga mustahabbi bi ma'ana a cikin ayyukan sallan nan gaba daya in kace ya ware maka menene farilla a cikin sallar da yayi menene sunna a cikin ayyukan sallar menene mustahabbi duk bai sani ba amma yayi ta ala atanil hay'ati ko ata ala nizamiya ya zo da tsarin ta yanda ake so amma baya iya bambanta farilla da sunna da mustahabbi fakila aka ce inna salatahu batila hakika wannan sallah ta sabatacciya ce dukkan tsarin nata dukkan tsarin sallan nan batilatun batacciya ce wasahihu qawli ingantacce dai annaha sahiha sallan nan tana inganta in akaza wasfaha an alimi idan ya riki siffanta daga malami idan zuwa wajen malami ya yake shi bai san yadda ake sallah ba an ce duk mutumin da ya sallah bai san farillai da sunnoni da mustahabbai bai san kabu da ba'adu ba bayi da sallah to ni mala abubuwan yana da wahala ba na iya bambancewa ka nuna min yadda ake yin sallah sai malami ya tsaya ke kaga haka Allahu akbar shine kabbarar haram farilla ce bayan ta zaka karanta fatiha ita ma farilla bayan ta zaka karanta sura ita kuma sunna ce ya nuna mana zaka yi haka Allahu akbar wannan kabbarar sunna ce ta farkon ta ce kadai farilla ga yanda ake ruku ya nuna masa ce ga abin da ake faɗa a cikin ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya dago ya nuna mana ga yadda ake dagowa da ko ana faɗin sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd ya nuna masa sami Allahu liman hamidahu sunna ne rabbana wa lakal hamd mustahabbi ne ya nuna masa ga yadda ake sujjada ga abin da ake faɗa a cikin ta ga yadda ake zaman dagowa daga sujjada ga yadda ake komawa sujjada ta biyu ga yadda ake zaman tahiya ga yadda ake karanta tahiya ga yadda ake yin sallama idan ya nuna masa a gabansa kuma ya tashi ya yi kamar yadda ya nuna masa domin ya je duk sallar da ya yi ta inganta wannan a ƙauli na biyu kenan an yi langwami ga mutumin da baya iya bambanta farilla da nafila da mustahabi amma idan ya gana yi a gidansu daidai ya tambayi malami watakila ma shi ma wanda ya gani yana yi a gidan nasu shi ma bai iya ba to sallar sabatacciya ce dukkanta alhamdulillah sai mai risala shafi na nawa risala shafi na nawa ɗari shida da da ashirin da shida. Wani shafi ɗari shida da hamsin da sittin da shida ɗari shida da nawa ku duba ne mala amur ka samu gudu a ba mu ƙara sabani ba to wa qasmul qur'ati ɗari shida da ashirin da hudu wa qasmul qur'ati rabon ƙuri'a in an zo rabon gado kuma a ce a zo a yi rabo na ƙuri'a kowanne mutum inda sunansa ya faɗa shine rabon da zai ɗauka to irin wannan rabo na ƙuri'a la ya kulu baya kasancewa illa fi simbin wahidin sai a cikin nau'i ɗaya abin da za a raba ɗin gaba ɗaya gidaje ne ko gonaki ne ko kuma littattafai ne gaba ɗaya ko kuma tufafi ne gaba ɗaya ko takalma ne ko huluna ne abu dai wanda yake simfi ɗaya to ba za a ce kowa ya zaɓi wanda yake so ba sai a yi ƙuri'a duk wanda sunansa ya fito to shi zai ɗauki kashi na farko in ya bai kai haƙƙinsa ba ya ƙara da na biyu in bai kai ba ya ƙara da da uku har zuwa ƙarshen haƙƙinsa kamar da mai askari shi ya kawo yadda ake rabon ƙuri'a da wala yu'addi ahadu shuraka'i samanan ɗayan abokanan tarayya ba zai ba da kuɗi ba ya kwashi dukkan wannan abin da za a raba ɗin. Wa in kana fi zalika taraju'un idan a cikin wannan rabon ƙuri'a ɗin akwai kai kawo ba a yi ittifaki ba akwai saɓani da rikici to lam yajuzil qasmu rabban nan baya halatta illa bi taradu sai da yarjejeniya sai da yarda sai kowa ya yarda sai an daidaita an gaya mun to wannan abin na kuma ba zai taɓa rabuwa yadda kuke so ba dole dai rabon ƙuri'an nan shi za a yi wanda bai fahimta ba a fahimtar da shi wa wasiyul wasiyi abin yi wa wasiya ga rukon maraya shi ma yi wa wani wasiti da zai mutu wanda wasiyin nan ya masa wasiti kal wasiyi kamar wanda aka yi wa wasiya ne da farko mutum ne ya yi wa wani amininsa wasiya in na mutu ka kula wa ‘ya'yana da dukiyarsu har zuwa lokacin da za su girma su balaga sannan ka danka musu dukiya to yana rike da wannan amanar ta wannan marayun da dukiyar shi ma sai ya ga alamar ajali ya riske shi shi ma sai ya nemo wani amintacce da ya amince masa shi ma ya masa wasisi ya ce waɗannan 'ya'yan marayu ne amana ce ubansu ya bar min ni ma gashi kuma alama ni ma zan bar duniya to ga dukiyarsu da ‘ya'yansu in na mutu ka ɗauka ka kula musu da ita zuwa girmansu. Ina fata an gane. To wannan da aka yi wa wasiti yanzu, kal wasiyi kamar wancan wasiyin farkon ne da ubansu ya yi maka wasiya. Ba za a tuɗe shi ba, ba za a ƙwace dukiyar da marayun a hannunsa ba a ce ai ba kai ubansa yi wa wasiya ba. to ai wanda uban ya yi wa wasiya shi ya yarda da ni ma ya mun wasiya ina fata an gane matsayinsa a shari'a kal wasiyi kamar wanda aka yi wa wasiya ne na farko saboda haka walil wasiyi ya halatta ga wanda aka yi wa wasisi na rikon maraya an yatta jira ya yi kasuwanci da amwalil yatama da dukiyoyin marayu saboda manzo ma ya yi umarni ya ce ita jiru da amwalin yatama ku yi kasuwanci da dukiyoyin marayu kar ku bar zakka ta cinye ta da ita zakka ba ta san dukiyar maraya ko ta mai uba ba in dai ta musulmi ce ta kai misali ko ta waye ma cire zakka ake wa yuzawwija ima'ahum ya halatta ya dinga aular da kuyayyinsu su duk ubansu da ya mutu ya bar musu bayi mata kuyayyi to ya halatta a aular da su su dinga aifa musu bayi ana suna samun ƙalin bayi wa man ausa ila ghairi ma'amunin duk wanda yayi wasiti zuwa ga mutumin da ba amintacce ba ka gane ai ko bai san cewa mutumin ba adali bane shi yasa ya bar wasiya ko kuma yana sane kawai ta ce ta zo ɗaya shi ma dai dama halin su ɗaya to idan mutumin nan ya mutu fa innahu yu'zalu ana tuɓe wannan wanda aka yi wa wasiki a nemo amintacce a danka malayin nan da dukiyar ba kuma ba da dama shi ai uban su ne ya bani su ko yi wasiya a riƙe su eh an sani amma kai din ba mu amince ma ba wa yubda'u ana fara wa bil kafani da kafani in mutum ya mutu yana maganar wasiya ko ya yi wasiki ko bai yi wasiki ba idan ya mutu abin da za a fara yi a dukiyarsa shine likafani iya abin da ya cancanta ya mallaka a duniya kenan daga ya mutu ko ya bar miliyan taba sama a duniya to in ya mutu iyali kafanin nan shi ne rabansa a cikin abin da ya bari sai abin da ya yi na alheri yana raye ko sadakatin jariya ko kyautata wa mutane ko sadaka da kyauta da sadar da zumunci wannan shi ne zai amfane shi a lahira amma yana mutuwa da kafani ne kadai arzikinsa sun dain sannan bashi bashin da ya bari kaga wannan ba wani lada za a rubuta mana ba hakki ne dama na mutane kuma an sauke summal wasiyati sannan wasiya in na mutu a ba wa na kaza a ba wa na kaza shi ma za a zartar summal mirashi sannan gado a matakin farko to a cikin bangaren summal daini din nan a nan zakka tana shigowa tunda ita ma bashin Allah ta gane ai in ya yi wasiki a cire zakka to ita za a fara cirewa kafin a biya basussukan mutane domin haƙƙun lahi aula haƙƙin Allah shi fi cancanta a fara biya yana shiga ba kowa ne a yake mutuwa ya bar zakkan ba ko ko ya wasiki ko kuma ana bin ta zakka to amma in dai akwai ta daga an yi likafani sai zakka sannan bashi sannan wasiya sannan a ƙarshe a yi gado ومن هذا دار الحمد لله ومن هذا دار misali idan ya su sai mu kai sai ne askari ma da kuma yau da hito ba ko kuma da jiki ko ya je gona shafi askari shafi na ishirin da shida fasulun algusulu kaga wanka yujibuhu khurujul mani kamar fasalin da ya gabata da yake aluru yujibuhu kharijin min ahadi sabilaini ko shi kuma wanka khurujul mani fitowar mani alal adati ga al'ada yujibuhu yana wajibta shi ɗayan abubuwan da yake wajibta wanka walau fil noni ko da a cikin bacci ne ko da bai san san da manin ya fito ba sai da ya farka ya gani to ya wajibta mata yin wanka wa ilajil hashafati da kuma shigar da kan azzakari au qadriha ko gwargwadonta ita hashafa fi farji a cikin farji farjin nan fi farji adamiyin au gairihi kamar da mai iziya ya kawo hayyan au mayitan ta gane ai zakaran au unsa duka shi dai malam nan ya gaya ma a takaici bai ma irin nan ne ahalari eh falganabatun nau'ani ko khurujul mani da sauransu shi nan ko sunan janabar ma bai gaya ma eh ko sunanta yana maganan kawai abubuwan da in sun faru suna wajibta wanka saboda haka ba ruwansa da sunan abin da in ya faru yana wajibta wankan kawai ya gaya maka kaifiya ta abin da yake wajibta wanka shi yasa ko sunan janaba bai kawo ba yujibu khurujul mani ala al'ada wa law silluni wa ila dil hajaba aw qadri hadhi farji kaga sunan janaba ma shi bai kama fa in kana gaira baligin idan wanda yayi iladul hashafa din nan gaira baligin ba balagagge bane kaga shi ba takalifi a kansa kenan to yanzu ba ta shi ake ba shi kan dama wanka baya wajaba a kansa ita ko da balagaggiya ce lam yalzamha wanka bai lazamce ta ka gane aiki shi yasa yace maka a sauran littattafai ake cewa majibu hashafatil bali akwai sharaɗin bali kafin wanka ya wajaba a kansa kafin wanka ya wajaba a kan wacce ya taka idan wanda ya yi ilajin nan ya yi waɗa'in ya zama ba balagagge ba ne to ita ko balagaggiya ce lam yalzamha wanka bai lazamce ta ba illa an tunzila sai dai in ta yi inzali to fitowar mani shi ne ya wajabta mata wanka ba jima'in da aka yi da ita ta gane ai yaron duk da bai balaga ba ya gamsar da ita har ta yi inzali to wannan inzali shi ya wajabta mata wanka ba jima'in ba saboda wanda ya take ta gairu baligi ba galagaggi ba au ya kuna murahikan ko kuma a'a ko ba ta yi inzali ba shi wanda ya take tan da bai balaga ba ya kasance murahikan cikikiri ne ya wuta ta masa sabiyu wato mumayyizi yake ne eh ya kusa balaga amma amma bai balaga ba dole da balaga yake kaga wannan za ta duka ban balagagge ne ya take ta ko da ku yi inzali ba to wannan za ta yi wanka ko da ba ta yi inzali ba ka gane ai wa hali umaru bihi shin wannan murahikin shi ma za umarce shi bihi da yin wankan tamrinan domin jarrabawa da sabawa nan gaba in ya balaga dama ya iya ko a'a kawai a kyale shi sai san da ya balaga kaula ne an yi faɗu zuwa guda biyu amma ko da an umarce shi da yin wankan da ba a matsayin wajibi ba ne inda bai balaga ba sai ya tamrini din walau azala ka gane ai da shi wannan murahikin ko balagagge azala zai yi azalo ai mun san azalo ba shi ne in mutum ya yi jima'i lokacin da ya ji maniyi zai fito ya cire azzakara a cikin farji ya tsarkar da maniyin a waje shi ne al'azul nan ya kawo da sigar fi idan ka ce al'azulu da sukunin zai shi ne suna azalo nan kuma azala ya kawo da sigar fi'ili madu awwaɗe a bainar fashirai ko kuma ya taki tsakanin cinyoyinta ba ta ba shi dama ya yi jima'i da ita a cikin farji ba ta haɗe cinyoyinta shi kuma ya taki tsakanin cinyoyin fasa bakalin ma'u sai ruwan maniyinsa ya yi rigaye ya yi tsartuwa ila farji ya zuwa cikin farjinta fa'anzalar sai ta yi inzali a wilson zad ko ta ji daɗi kamar an take ta to lazima hawanka ya lazamce shi kan dama ba magana tunda ya yi inzali tunda an ce fasa bakal ma'u kaga na san maniyi ya fito to ita ko ba ta yi inzali ba da mani nan na shi wanda ya tashi cinyoyin nata ya shiga farda da sai ta ji daɗi to ita ma wanka ya lazamce abu na biyu da yake wajibta wanka shine wal qida'u min hadi wan nifas yankewan jinin haila da yankewan jinin biki bi ma'ana ɗaukewan jinin haila da ɗaukewan jinin biki mala yace wa kurudu wani da fitowar ɗa daga mahaifa wa in tara daman ko da bata ga jini ba ka gane ai ta haihu amma babu jinin to wanka ya ya wajaba gare ta take ta je ta yi wankan biki ta kama yin sallah in dai jini da zo ba maganar cewa sai an yanke wasu kwanaki dama jinin ne ake cewa ba za a yi taku ba sai ya ɗauke to babu shi amma duk da haka wanka ya wajaba gare ta mai malam kamar ya sa akwai zamanin da zai zo a yi tiyata a cire ɗa daga ciki ba tare da an yi jini a farji ba to ko tiyata aka yi mata aka cire ɗan ba ya fito ba ko da ba ta ga jini a farjin ba to wanka ya lazamce ta wa islamul kafir haka nan musuluntar kafir yana wajibta wanka amma sharaɗi ya zama balagagge ne in yaro ƙarami ne ba ta kalifi a kansa wa yujizihi wankan wanda ya musulunta yana isar masa inda itiqadi lokacin da ya kudura imanin a zuciyarsa qabla talaffuz bihi kafin ya kurfi da shi kafin ya ce ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kafin ya ce la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ka san imanin ba zai tabbata ba sai ya furta ko da zai yi itiqadi kadai ba tare da furuci ba imanin bai inganta ba To, amma a wajen wajibcin wankan, idan ya ƙudura imanin kafin ya ba shi kalmar shahadar, za a iya cewa ya je ya yi wanka ko a je a gwada masa inda ake wanka ya yi, kabla talaffuzi da yi kafin ya furuci da kalmar shahada imaninsa ya wato wankan ya jizihi ya isar masa. Ya nuyi bihi amma yana niyya da wannan wankan shiga musuluncin, raf aljanaba su ɗaukewan janaba. eh saboda janaba ce da yake tare da ita tunda da ba musu shi wanda ba musulmi ba ai baya wankan janaba ko fa in adimal ma idan ya rasa ruwa tayammama sai yayi tayammama shi ne shiga musulunci yayi tayammama alaqana masa kalmar shahada yayi sallah in ya so daga bayan ya samu ruwa ya je yayi wankan janaba wankan da yana nan wannan taimamar ba ta ɗauke wankan sai dai tana halatta masa yin sallah to alhamdulillah zai gaya maka kaifiyar yadda wankan ne sai ne a tsarabul misali ina ne shafi nawa fasulun menene ne وتأكد ولو بعضا ركعتان شيء مفعول سنة با با مفعول با نائب الفاعل ka gane ai sunna raka'atani inda maf'uli ne da raka'ataini za a ce za zai zama mansubun bil ya'i li annahu musannan to amma saboda na'ibul fali ne ruku'a yake dauka sai aka masa ruku'a da alif da annahu musanna amma da cewa aka yi sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka yi raka'atayn tunda an faɗi ne maf'ulun an faɗi fa'ili ko shine rasulullahi to raka'atayn zai zama maf'ulun bihi mansubun bil ya'i wancan raka'atan nan da kaga ya jinkirta shi a can ƙarshen jumlar shi ne na'ibul fa'ili na sunna sunna raka'ata ne an sunnanta yin raka'o'i guda biyu wata akkada kuma sunna tana ƙarfafa sunna ce mai ƙarfi da kusufi shamsu domin kisewar rana walau ba'adun ko da wani ɓangare na rana ne ko da ɗaya bisa ukunta ne ya yi kusufi sauran sudusanin duka yana waje da haskenta ba wai sai duka ta kuya ba ko ta yi duhu bi ziyadati qiyamin amma raka'o'in nan guda biyu ana yin su ne da ƙarin tsayuwa wa ruku'in da ƙarin ruku'u fihi ma a cikin su duk raka'a ɗaya za a mata ruku'u biyu tsayuwa biyu ina fata an gane rakar shi yasa nana Aisha da tarwaito tace salla arba'a wato raka'ataini fi arba'i raka'ati raka'a biyu ce amma cikin ruku'u saboda kowace raka'a ana yin ta ziyadatu qiyamin wa ruku'u yanda ake sujada biyu a kowace raka'a to haka ake ruku'u biyu a kowace raka'a ka gane ai da tsayuwa biyu kuma in aka yi ruku'un farko aka dago aka karan shi ma za a maimaita karatun Fatiha da sura kamar yadda aka yi a tsayuwar farko kafin a yi ruku'u ka gane ai li ma'amurin salati an sunnanta yin wannan sallah ta kiskewar rana ga wanda aka umarta shi da yin sallah duk wani wanda an umarce shi da yin sallar farilla to an sunnanta masa sallar kiskewar rana kaga a nan kamar ta fi sallar idi ma ƙarfi ko ita sallar idi ne aka ce sunna ce ga wanda juma'a take lazamtarsa mustahabbi ce akan wanda juma'a bata waje ba a kansa ko amma ita wannan aka ce an sunanta ta li ma'amurin sala ga abun umarta yin sallah bawa da mace ai juma'a ba zaune ba kansu ba amma sallah a zahar la'asar ai wajibi ne a kansu to har su a nan an sunanta musu ba mustahabi ba zuwa sallar kisfewar rana yace wa in sabiyan ko da yaro karami ne shi ma anan an sunanta masa ka gane ai wa amudiyan kai ko da mutumin ƙauye ne wa musafiran ko matafi ne duk inda ka tsinci kanka inda ka ga kusufin nan kaga za a sallace ta to an sunnanta maka ka je ka yi wannan sallah tare da juna babu bambanci cewa wannan yantacce ne ko bawa ne ko mace ne ko namiji ko balagagge ko yaro ƙarami ko mazaunin gari ko matafi duk ɗaya ne in dai rana ta yi kusufi illa an ya jidda sai ruhu sai dai in matafiyin nan ta ce tasa ta tsananta aka ce aljidda mai tsanani ba ko azabakal jidda in azabaka bil kafi da muhiku ana fasara ta da mai tsanani to sai dai in sai ruhu ta ce tasa shi musafiran din ya jidda ya tsananta yana halin tafiya yana gaggawa to wannan shi ne aka rangwanta masa ya ci gaba da tafiyarsa ba tare da ya tsaya ya sanda shi da rana yawwa sai ruhu tafiyar tasa an ya jidda ya tsananta ne muhimmin domin wani muhimmin abu ka gane ai kamar yana sauri ne ya je ya halarci wani aure ko wata jana'iza kuma ba a gari ba yana tafin da ake musafir ka gaba mazauni ba ne ko wani abu mai muhimmanci idan bai yi tafiyar nan ba wani abu zai iya faruwa na asarar rai ko dukiya to wannan an sauke masa wannan sunna mai ƙarfi ta sanar ce cewar rana wa waqatuhu ma lokacinsu da ake sallatar su sura ta atani waƙatuhuma ni na wace in ka ce waƙatuha to salatul kusufi nan ko bai ka ga salatu ba kwata kwata ko raka'ata ne yake da alifu tasniya to wa waqatuhuma din yaji lokacin su raka'ata nan da aka sunnanta kal idi kamar lokacin sallar idi ne in idan hanzi yayi aka ga rana ta yi kuzuji kawai a fita a je a sallace ta kamar yadda ake sallatar idi sai dai wa nudiba salatuha bil masjid an so sallatar kisfewar rana sallar kisfewar rana bil masjid a masallaci sabanin sallar idi da ake yi a musalla wa israruwa an so asirta ta saɓanin idi da ake bayyana ta wata tsuwilul ƙira'a an so tsawaita karatu binahawil baƙarati da makamanciyar suratul baƙara wa muwaliyatiya da waɗanda suke biyo bayanta su ne al'ali imrana wan nisa ko su ne masu biyowa bayan suratul baƙara fil qiyamati cikin tsayuwoyin nan guda hudu da ce fil qiyami ba da ce fil qiyamani ba fil qiyamati ba tsayuwa hudu ba ne yawwa su ne jami'i su kenan ka san ita tsayuwa akwai muzakkarin ana tazkirinta ana ta'anisinta an ka ce alƙiyamu menene a'a muzakkari ne an kace alkiyamatu ba eh kiyamu ba akwai yawmul kiyamati ba eh alkiyamatu ita ce muannas alkiyamu to nan jam'in kiyamatu ne til kiyamati ai akwai ta'u ta'ani sai wannan guda hudu gaba daya an so duk surar da za a karanta ta zama ta kai suratul baqarati ko kuma waɗanda suke biyo bayanta yawa amma abin da mai risala da izziya ko su sun raba surorin tsayuwa farko suratul baqara ko tsayuwa ta biyu suratu ali imrana tsayuwa ta uku suratul nisa tsayuwa ta hudu suratul ma'ida wal jama'atu fiha hakanan wa nudiba wa ul adafi ne nudiba an so taruwar jama'a fiha cikin ta to nayi kasa wa ruku hakanan ruku'un kal qira'ati an so ya zama kamar tsayuwar karatun nan kamar karatun yake wajen tsayuwa amma tasbihi kadai za a yi wa sujud ita kuma sujjada ta zamanto kan ruku ita ma kamar ruku'u illa li kawfin sai dai in illa li kawfi kurujul waqti sai dai in a dalilin tsoron fitan lokaci wannan sallar yanda aka siffara in haka za a yi har azhar ma sai ta yi duk da ake da hanci eh suratul baqara so nawa kenan a ya so hudu an ce ruku'u ma irin irin sa sujjada ma irin sa kaga ku ai dole a ji tsoron fitan lokaci yawwa to ko ba tsoron a tsaya tukunna ko babu tsoron kurujin lokaci au dararil ma'amumi ko kuma tsoron cutuwar mamu wa zai iya jure wannan rukun yanzu da duk ba su ga cinye mutane da ciwon baya amma sahabbai su haka suka daure suka bi manzo Allah yadda aka faɗi ta na haka manzo Allah ya yi yanda kaji ana sufan kaka haka suka kiyasta tsayuwar duk da cewa karatu ne da ake a asirce amma sun kiyasta tsayuwar ya kai suratul baqara ruku'un ya kai sujjadar ma ya kai duka kuma guda hudu tsayuwar hudun da ruku'u hudun da sujjada hudun haka sabai suka kiyasta ta to amma an san ba kowane mutane ne za su iya jurewa kai tsayuwar ba kadai bakara fa gaba da wajen izu biyar ba su muni kanar ko wanda zai jure wannan tsayuwar to su dai sun jure a bayan manzon Allah amin amin wal jama'atu fiha ko an so taruwar jama'a fiha salatul jama'a shi ma musahabi ne in babu jama'a ko an idar ka zo ka iya yin taka kai kadai wa wa'azun an so yin wa'azi ba'ada ha bayanta ita ba hudu ba ake yi ba idan ana sallamewa liman ya tashi kamar mai hudu ba amma ba hudu ba ba yawa mutane wa'azi akan abubuwan da ake marasa kyau har yake jawo kusufi laifukan mu muna kaza muna kaza zinace zinace yayi yawa sata ta yi yawa tauye mudu yayi yawa ƙarya ta yi yawa aure cikin idda yayi yawa duk wani laifi da ya san al'umma suna aikatawa yayi wa'azi a ciki wannan mustahabi ne wa tudraku raka'atu bi ruku'i thani kaje wata alfarma ana zikar raka'a daga cikin raka'o'in nan guda biyu bi ruku'i thani da ruku'u na biyu a ka'idar sallah in ka zo an dago daga ruku'u ba raka ta tsere ma ba to ita ruku'u biyu ne take da ita da wanda ya samu ruku'u farko a raka'a da wanda ya samu ruku'u na biyu duk sun samu raka'a ka gane ba ruku'u ne wace ka zo an dago daga ruku'u farko kai ka bada harama ka bi tsayuwar farko a ka bi tsayuwa ta biyu ko kuma ayi ruku'u na biyun ma ka zo kai ka bara ka sunguya to ka samu wannan raka ana dokar raka'a sai ku tufi shamsu duk ruku'in sani da ruku'u na biyu wa in jalat idan rana ta yaye kusufin da duhu ya yaye ƙabla raka'atin ko kafin a ƙulla raka'a ɗaya a tsayuwar farko a tammaha liman ya tuka ta kalla wasu da kamar sauran nafulfuli da ruku'u ɗaya a kowace raka'a da kuma gagar ta tsayuwa shine kalla wasu da dama buƙatar ku ayi Allah ya yaye muku kuma Allah ya yaye tun baka kai bakaran ba ma a tsayuwar farko to sai ya liman ya tuka ta kalla wasu da kamar siffar sauran nafulfuli ruku'u ɗaya a kowace raka'a da sujjada biyu wa ba'daha ka gane ai bayan yayi raka'a ɗaya mai ruku'u biyu ya ɗago zuwa raka'a ta biyu sai rana ta yayi to wannan raka'a ta biyun zai cika ta kalla wafili da ruku'u ɗaya ko kuma ita ma sai ya mata ruku'u biyu tsayuwa biyu to fa kaulani an yi faduwa guda biyu cewa tun da raka'ar farko an riga an yi ta da ruku'u biyu to kauli na farko aka ce dole ita ma raka'a ta biyun a yi ta da ruku'u biyu amma ita ma bila ta tsuwili ba tare da tsawaita ba tun da dai bukata ta biya a kaulin da yake sai an yi ta da ruku'u biyu shi ma an yadda bila ta tsuwili ba tare da tsawaita ruku'un da tsayuwar da sujjadar ba tunda dai rana ta yayi kar ka wahalar da mutane kaulin kauli na bi kuma ka ce a tunda ta yayi babu ma'ana ko buƙatar yin tsayuwa biyu ruku'u biyu kawai tsayuwa ɗaya ruku'u ɗaya kaga magana ta tuhiri ma babu ita to alhamdulillah to akwai saura wa nudiba li kusufi al-qamari saboda sallar kisbewar wata ita ta kaitacciya ce ba ta buƙatar dogon bayani nafila ce kamar sauran nafudu an so ga sallar kisbewar wata ita ma raka'ata ne wancan ba ce maka sunna raka'ata ne ba da kusubi shamsi to anan ya bambanta matsayin su sallar kisbewar rana sunna ce muakkada amma sallar kisbewar wata lujiba mustahabbi ka gane ai raka'ata ne raka'o'i guda biyu ne jaharan a bayyane kan nawafil kamar nafulfulin da aka saba ruku'u daya tsayuwa daya sujada guda biyu wa takraruha an so maimaita ta tunda dama kowa shi kadai zai yi a gida ba a taruwa walai jumu'u da dama mai risala ya gaya ma ko yawwa kai raka'a biyu gajeru ka sallame in ka leko kaga har yanzu wata yana da kusufi to an so takraruwa kai ta maimaita raka'a biyu sallama daya dama salatul layli masna masna hatta yanjaliya sai wannan ku har sai wannan kusufin na wata ya yayi au ya jiba ko wata ya faku idan mai saurin faduwa ne aw ya duzu alfajir ko alfajir ya hudo inda alfajir ya hudo ai karshen kusurul kamar ya tunda salat inda alfajir ya hudo sai mutum da walala yawa ɗayan ɗayan uku dai dole zai faru yan jaliya aw ya jiba aw ya aw ya duzu alfajir sai yake nan magana ta kare salamun ni hatta madala ishe alhamdulillah amen الله الواضح إناني شافي نصب عند أنا لا أتاني شافي نصب عند أكو أناسا أنام نصب عند تقسم القواعد قائدوجي ta ashirin da tara da ta talatin ba الأهوال التي تلازم أواخر الكلمات المبنية شنو؟ halaye waɗanda suke lazamtar ƙarshen kalmomi na larabci kalmomin kuma almabniya a bar ginawa ba al-mu'raba wanda ake mata li'irabi ba arba'un guda hudu ne wa hiya shine as-sukun sukun shine daure kamar bal ko hal kaga wannan kalma ce mabniya ba a mata li'irabi to duk halin da ka zo ana gina ta ne akan wannan sukun din wal fatu da fata eh والضم ده رفوع والكسر ده شسرة وتسمى على أنبتا ودنا أنواع البناء نوع إنجن كلمة مبنية سكون ده فتى ده ضمة ده شسرة نن سوني أنواع البناء نوع إنجن كلمة مبنية غير مؤربة وندباء مدى الإرابي ƙa'ida ta talatin shi da alkalimatu lagi yulazimu a wakira har sukun kalmomin da ƙarshenta yake lazamtar sukun kamar kam kaga ƙarshenta sukun ne duk ko kaza mata har har har kullu jarri kamar bikam istarata sa bikam kaga ba'ul jarri ce amma saboda kam din mabniya ce tulazimu awakiraha halan wahida to wannan kalmomi wanda ƙarshen ta yake lazamta sukun kamar kal kam aw fata fatu ko yake lazamta fata kamar bala aw dammi ko aw dammu ko kisra menene rufu'a aw kasu ko kisra yuqalu ana cewa inna mabniyatu ala sukuni idan irin su kamne da bal da hal wanda ƙarshensa yake lazamtar sukun sai a ce mata madaniyatun ala sukun wannan kalma a bar ginawa ce akan sukun aul fati ko a bar gina akan fata kamar ƙala ko ja a ba fili ma bi ya gaya maka shi mabniyu ne ala fati ba to sai ka ce fi'lu madin mabniyun ala fatahati aw danni ko kuma zama a bar ginawa ce akan rufu'a kamar haitu in ka sa mata ba'ul jadi ba sai ka ce bi haitu yastawi zaharuhu wa unuquhu ne riya ba ya ga mana ba a cikin sifar yadda ake ruku an yan haniya haitu ko bi haitu yastawi zaharu wa unuqu kaga ba'ul jadi ce amma saboda haitu mabniyatun ala dani ana gina ta akan rukuwa duk inda ta zo yasa ba'ul jarin nan bata danja wannan rukuwa na haihu ba aw da kasru ko kuma a bar ginawa ce akan kisra kamar amsi ya abil amsi ka gane ai ba'ul jarin sai dama kuma kalma ana gina ta akan kisra to koda babu harafin jarra din ko a gurgun rufa'a ya zo tunda ana gina shi ne akan kisra amsi din nan dai haka za a kira shi to sai a ce masa mabniyun alal kasri ko alal kasarat to haka ake faɗin waɗannan haruffa mabniya alhamdulillah amin Shafi ɗari da sittin da tara a nahawul wadi. Ina za mu tashi? tamrini na hudu ina ne kawin jumalan fi'iliyatan ka kasantar da jumloli fi'iliya wato wata take farawa da fi'ili ba da suna ba tashtamilu kullu wayatin minha wa da kowace ɗaya daga ciki take kunsa ala ismil mawsulin ga suna abin sadarwa ismul mawsul wanta kaba lahu ko wanta kab lahu silatan ka zaɓa masa sila to nasibu da take dacewa da shi min al-jumal al-atiya daga cikin jumloli masu zuwa jumloli har guda shida aha menene yambahu tulal layli ko sai ka ce alkalbu allazi ishtaraitu yambahu tulal layli ne sai ka ce alkalbun da ishtaraitu karen nan da na sayo shi yambahu yana yin haushi tulal layli tsawon dare to kaga allazi din nan shine ismul mawsul da ya kamata ka zabo shine in takablahu sila ishtaraitu hudun nan shine sila الكلب الذي شنو اسمه الموصول يجمعنا الصدقات كاغاني اي اللاتي تصدقنا اللاتي شنو اسمه الموصول تصدقنا دينن شنو سلا نون النسوة دينن شنو عائد دان ضمير ne na mataye يجمعنا الصدقات allati tasaddaqna allati waɗannan matayen nan tasaddaqna da suka yi sadaka ya jima'anar sadaqati suna tara sadakokin nan waɗanda suka ba da sadaka suna tara sadakokin wannan ya kawo ana tarawa kafin a raba shi kaga wannan shi ne yake dacewa tunda ya ce ya jima'ana kaga ya nuna nunin nisuwa ne matayen ba ya jima'una aka ce ba bala za ka ce jamlu muzakkari tun daga nan ka gane mata ne sannan a sadakati dama sunan sadaka ne ita mace ce amma wannan nu'arar to dole ya zama sila din ko ismul mawdu ya zama allati ba zai zama allazina ba inda ba ya ji ma'una aka ce ba da cewa ga ya ji ma'una sadakat sai ka ce allazina ya tasaddaquna tunda ya ji ma'ana ne mata ne allati ya tasaddaquna تستذكر دروسها tana neman tuna karatunta ko karatuttukan da jami'in na darsu durus tawun din guda biyu ne ba yawwa tattazkaru durusaha tana neman tuna karatuttukanta wace ce التي درست في المدرسة ما تنن لدي كراتو أتكي مكرنتا التي شين اسم الموصول فقال أي درست في المدرسة شين سلة wannan ya zama jumla ce fi'iliya saboda an ce sassakaru tana neman tunawa na hudu shine rakibinar menene rakibna zaura mun hau ingalman doki in ka ga dama ka ce allazi ishtaraitu ko allazi ishtaraina wanda muka sayi allazi ka ga isu mun mutuna shi zaura din ishtaraina shine sila nunun nan da take nuna damiri na jam'i shine aidi kadimna min safar mun gabato daga tafiya ko ko ko kadima ne babu nunu ba kadimna bane kadima min safari sai ka ce allazina safarani bil amr allazina safarani wanda suka yi bulaguro bil amr jiya kadima sun gabato min safari daga tafiya tunda maza ne ko to sai ka ce allazani kalima min safari allazani ko safarani bil amr abuhum maridun baban su mara lafiya ne sai ka ce allazina yujawiruna na waɗanda suke makotaka da mu abuhum baban su maridun mara lafiya ne allazina yujawiruna na shi ne اسم الموصول الذين يجاوروننا شين السلع والحمد لله ايمن barka da mutuwa ala baka gida nan a aiki a ɗalibai to ina ne mala rabu lilmar halatta sana wuya dari da sha nawa to ina ne albasu unzur ilal mudaf wal mudaf ilai ka duba zuwa ga mudafun da mudafun ilai sai amsalatu da'ifatul ula a cikin misalce misalcen yanki na farko tajidul mudafa zaka samu mudafun ilaihi shi mudafun din isman suna ne sahihul akil mai ingantaccen ƙarshe ka gane ai yanki na farko mudafun ilaihi suna ne mai ingantaccen ƙarshe menene menene mudafun din shine nasibu qumtu bi nasibi asali ai nasibun ne aka sa masa ya'ul mutakallim ko bi nasibi da rabona ni da nake magana au bi nasibiya in ka cire ya'ul ya zama nasibi qumtu bi nasibin sai aka sa ya'ul mutakallim bi nasibi kaga nasibu suna ne sahihul akhir ne ingantaccen karshe domin zai iya karban nasibun zai iya karban nasiban zai iya karban nasibin kaga yana da inganci kenan tunda yana sarrafuwa ko walaysa musanna kuma ba abun biyantawa bane mufradi ne nasibun wala jam'ul muzakkaran saliman ba kuma jam'ul muzakkarin salimi bane ka gane suna ne mufradi wal mudafu ilayhi to amma mudafun ilayhi a wannan suna shine ya'ul mutakallim wannan ya'ul mutakallim da aka ce nasibi ko nasibiya anan ita kada ita ce mudafun ilayhi kuma mun sani mudafun da mudafu ilayhi duk sunaye ne mudafun suna ne mudafu ilayhi ma sunaye ai zaka iya musanya ya'un din da suna qumtu bi nasibi zaidi ko nasibu zaidin annasibu suna ne ko zaidun ma suna ne amma sai aka baddala sunan mudafun ilai da ya'ul mutakallim to anan ya'ul mutakallim ita ce mudafun ilai wa idza ta'ammalta akiral mudafa idan ka lura da karshen mudafun din nan wa ya'ul mutakallim da ita ya'ul mutakallim da ta zama mudafun ilai sai amsalati hadhihi da'ifa cikin musalta musalta wannan yanki na farko wajadta al-awwal zaka samu na farko shine ne mudafun din nasibun ko asali abin da ya kamata ya zama qumtu bi nasibin tunda akwai ba'ul jar to amma zaka same shi makasuran abin yi wacce sara ne da'iman ko da ba'ul jar bata bata shige shi ba alal misali in ya zo a matsayin maf'uli kamar ka ce wajattu nasibi na samu rabona in ka cire yawon dinnan zai zama wajattu nasiban ko domin nasiban shine maf'ulun bihi mansubun to amma anan in yawon mutakallim ta shige shi a matsayin mudafun ilai to wajattan awwala makasura dole ka ce wajattu nasibi kaga bawon din maimakon fata na maf'uli ta koma kisra saboda an raba ta zuwa ga ya'ul mutakallim da'iman haka zaka same shi ko a gurbin rufu'a yazo ko a gurbin fata'a ko a gurbin kisra zaka same shi makasuran da'iman saboda ne limunasabati ya'il lati hiya mudafun ilay saboda dacewa da wannan ya'ul din da take makotaka da shi wacce take ita ce mudafun ilay amma ya'u nafsuha amma ita wannan ya'u mutakallim ita kanta ita kuma tana da ma'ana biyu wa yajuzu iskanuha wa fatuha yana halatta ai sukutun ta ce nasibi ya'un din ta zama wato wato majzuma shine shine sukun ne wa fadiya da mata fata shine da yake maka qumtu bi nasibi min al-amali aw bi nasibiya anan ya halatta ka mata sukun ko ka mata fata ka mautu bi adabi au bi adabiya ka gane bi sadaqati au bi sadaqatiya wa kadhalika alhalu haka nan hali yake kasancewa fi kulli misali cikin dukkan wani misali ya ati fihi almudaf wanda mudafu yake zuwa a cikinsa wal mudafu ilai da mudafu ilai alal nahul mazkuri in dai sun zo a wannan kwatankwaci da aka ambata fi an musulata hazi ɗaya cikin musulta musultan wannan yanki na farko in dai sun zo da irin wannan tsari da yawon mutakallin to ba ruwanka haka za ka auna su ko a wannan matsayi ya zo kisra za ka ba shi shi mudafu din shi kuma mudafu ilai ita ce yawon mutakallin ka iya mata sukun ka iya mata fata ina fata an gane to alhamdulillah sai ne sai ne atajul jamu lil usul tabi na nawa to ina za mu tashi to katima za mu yi a wannan babi muna cikin da koyin za mu tashi kafi matu cikamaki na na wannan babobi da far'u da ya kawo na kitabul ilmi ya buƙa asarul ilmi khalidan asarul ilmi gurbi na ilimi ya buƙa yana wanzuwa kali da madawari in dai ilimi an yi ilimi ba mai suna ilimi ba ta ka tafi ba ba muna sunan ilimi ba karatu na gaske in an yi shi to ko an mutu ba a mutu ba asarinsa yana wanzuwa kali da madawari zai kawo maka misalai da hadisai an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ce man da ila hudan duk wanda yayi kila zuwa ga shari'a ka gane ai da Allah ta ji kauli au ta ilimi ji ne shari ya kira mutane da fadin sa ko da aikin sa ila hudan zuwa ga shari'a ai ila ta ilimi zuwa ga wani aiki ya hadi da yake shirwa ila da nata zuwa ga aljanna wa tabi'uhu fihi kuma mutane suka bi shi cikin wannan aikin to kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu yana da lada misalin ladaddakin wanda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a zalika wannan ladan da za a tara masa na duk wanda suka bi shi baya tauye shay'an wani abu min ujurihim na ladaddakin ba nasu ladan za a ɗebo a bashi ba kamato za a tsakuro a nasu a bashi ba su za a ba su ladan su cikakke na sun bi shiriya shi kuma za a tattaro duk ladan da aka ba su a ba shi a matsayin a dalilin sa suka shirya haka nan wa man da ila dalala duk wanda ya kira zuwa ga bata ka gane ai kana alai min al-ismi mithlu asami man tabi'ahu misalin zunuban duk wanda suka bi shi kana alaihi zai tabbata a kansa min ismi na zunubi la yanqusu zalika min asamihi shay'a zalika wannan zunubin da za a bashi na yawan waɗanda suka bi shi ba zai tauye shay'an wani abu ba min asamin na zunuban da za a basu kowa yana da nasa zunubin kuma za a lissafo iya zunuban wanda suka bi shi a wannan batar a zo a lafta masa rawahu muslim wa abu dawud wa tirmidhi وعنه لك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي إذا مات ابن آدم إذا أن آدم يموت إن قد عمله أيكن سنلا دا ينكي إلا من ثلاث سيدة لك أيك لا دا بداو دون أبو دا يكي ake rubuta masa lada daga ya mutu ya yanki sai da abu uku sadaqatin jariyatin na farko shine wata sadaka da yayi mai gudana shine sadaqatul jariya ya gina masallaci ko ya tona rijiya ko wani abu dai jariya shine muttasila mai saduwa da juna da'ima madawwamiya wahiyal waqf shine waqafi ka waqafin masjid kamar waqafin masallaci da yayi au darin ko gida ya sanya waqafi au ardin ko wata gona jira'iya ta shuka au zirin ko rijiya ko ya gina makaranta da sauransu ita ce sadakatin jariya au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi da ake amfana da shi kaga wannan shine mahallu shari ya buƙa asarul ilmi khalidan ko da ya mutu in dai ya ilmantar da mutane ana amfani da wannan ilimin da ya karantar to ladan yana zuwa ya same shi kamar yana rayu an waladin salihu ko ya bar ɗa salihi ya lahu da yake masa addu'a dan sai yayi uban addu'a ladan addu'a zai zai same shi ka san dai in ɗalihi ne ba salihi ba ba zai tura da uban ba da na mar addu'a to ya ɗa zai zama salihi ka san dai shi da kansa ba zai zama salihi ba sai ka lagamtar da shi ka tarbiyyantar da shi ka kai shi makaranta an koya masa ladabi da karatu a nan ne zai san haƙƙin uban ya san har uban in ya mutu yana buƙatar addu'a sannan ya masa addu'a shi yasa ya kawo sharaɗin salihi shi kwaɗa baya mai da kansa salihi sai an kai shi makaranta sannan a mai da shi salihi rawahul kamsa illa al-bukhari wannan hadisin marwaita sutti sayayi sun rawaita shi in banda imamu bukhari ya ma'ana muslim Tirmidhi, Abu Dauda, An-Nasa'i, Ibn Majah. Su biyar ne duk sun rawaita shi in bin da Imam Bukhari. Wa anhu daga Abu Hurairah da Annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce inna mimma yalhaqu al-mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mawti ilman allamahu ka gane ai ilman dinnan shine ismu inna mansubu inna ilman haƙiƙa wani ilimi allamahu da mumini ya ilmantar da shi wa nasarahu ya yada shi yalhaqul mumina yana da kal mumini min amali daga cikin ayyukansa da yayi a duniya wa hasanati da kyawawan abin da ya aikata a duniya daga cikin amalihi wa hasanatihi wanda zai riske shi koda ya mutu shine ilman allamahu wa nasharahu ilimin da ya ilmantar da shi kuma ya yada shi wa waladan salihan da kuma ɗa na kirki tarakahu da ya bar shi a duniya aw mushafan ko alqur'ani da ya rubuta ko ya biya aka rubuta ko zamanin daba'i ya je ya fanso ya bayar ake karantawa warasahu da ya gadar da shi ka gane alqur'ani da ya rubuta ko ya sayo a kasuwa ya bari gado ana karantawa aw masjidan banahu ko masallaci da ya gina shi au baitan ko gida da ya gina shi libin sabili ga dan tafanki ya sanya shi wakafi duk wani bakon da yazo bai da masauki ya kwana kafin ya wuce banahu da ya gina shi au nahara ko ta kolama a jirahu da ya gudanar da shi kaga ko rijiya ko bohar kenan au sadaqata wannan duk bayanin sadaqatun jariya ne da wani hadisi ya faɗa au sadaqatan ko ta sadaqa akrajaha da ya fitar da ita tun yana rayuwar mali daga dukiyarsa yake wannan in na mutu ba tawo ba ce waƙafi ne ya fitar da ita fi haji cikin lafiyarsa wa hayati da rayuwarsa ba sai da ya zo mutuwa ba yace in na mutu ayi kaza ayi kaza a wannan kam akwai ayat tambaya a ciki ya fitar da ita daga dukiyarsa ya ware cikin lafiyarsa da rayuwarsa waɗannan abubuwa duka manzala ce talhaquhu tana diskarsan min ba da ruhi bayan mutuwa rawahuwa ibn majah wal bayhaqi wa ibn khuzaimah alhamdulillah abin sai sai mu ƙara sakati mu to shafi hadisi Ibn Marani hadisi na ɗari takwas da arba'in da uku. Kace shafi? Ko ba shafi? ka duba shafin jefan sai ka faɗi hali a kan nan gaba. Saba'in da biyar. To, babu riba, babu shiyar, to, kacce hadisi na ɗari takwas da arba'in da nawa, da hudu, to, mu namu da biyar. دليل تقول ده أربعين دير حديثي وأنا بيقول أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله هو أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغاني حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya yi hani game da cinikin abin da mahaifa take kunshe da shi ababen da mahaifa ta dabba ko ta kuyanga yake kunshe da yi a yi cinikinsa yana ciki walme walmalaƙihi da abubuwan da aka yi wa barbara na bishiyoyi da suka yi ƴaƴa ƴaƴan yana kore ko yayi fure tun kafin ƴaƴan su bayyana ka gane yayi wal sanna ali muriya nawaqiha sune malaki anan rawahu al-bazzaru wa fi isnadihi da'fun yayi lamba ta biyu ba Sali ibn Abil Akhdar da Afaw ibn Adi ibn Adi ya ya launa shi walahu shahidun amma hadisin yana da shaida Ali ibn Abbas wannan ba na Abu Hurairah bane yana da shahidi da aka waita daga daga Ibn Umar kai inda Abdul Razzaq bi sanadin qawiy wal madanin lafazin al madanin ma fi badin al unsa abin da yake cikin cikin mace macen nan baiwa ce ko dabba ce wal malaki ma fi zaharil fahli abin da yake bayan wato karo namijin dabba da yake yin barbara kafin yayi barbarar a ce barbarar da wannan zai yi nasa tun bai yi ba wancan mazami da abin da yake cikin mahaifa malaki abin da yake kwankwason namijin dabba in ma bawa ne mutum eh yi mana zai shafar bawa tunda zai shafi ɗan cikin baiwa kafin ya yi barbara a ce wannan iri ne in garma ne na sayi mitin cikin barbarar da zai inda an samu ciki na wani to haramun ne manzo Allah ya hana wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man aqala musliman bai'atahu ko duk wanda ya zane wa musulmi cinikinsa a tsarin lahu a tsarkar shi ma Allah zai zane masa tuɓa-tuɓansa. Ka gane abin da ake nufi? Ba manzala ce albayi ani birkiya da balar yau tarika ba? Mai saye da mai sayarwa suna da zafi na tabbatar ciniki da warware ne, matuƙar ba su rabu ba. To in su rabu ba, ciniki ya tabbata. to duk da an rabu ka dawo kace kai abin nan nayi nadamar sayansa ko wani abu ya taso min wallahi ina tsananin buƙatar kuɗi ka taimaka min ka karɓi kayan ka ka bani kuɗi na sai ya karɓa shine iƙala zamiya cinikin ya tabbata ko amma sai ya dawo yana neman a warware cinikin kuma sai ka karɓa ka ba shi kuɗin zato kai ma Allah zai zame ma dukkan kurakuranka asara ɗin tintiɗe mai ainu ba mai hamza ba yana nufin zunubai shi ma Allah zai yafe masa dukkan zunuban duk wanda ya zane wa musulmi bai ata cinikinsa to shi ma Allah zai zane masa kurakuransa duka zai yafe masa saboda ya yafe wa musulmi ciniki yauwa ya zama haƙƙi ai sai ya ga dama ba dole sai dai in ka kawo ka karya ka sayar masa in kuɗi kake so yanzu sai dai a yi sabon ciniki ka sayar musu ai kasuwa ba ƙarya ba ce na sayar maka ka saya na baka ka bani kuɗi ka tafi kuma ka dawo ka tafi ka sai maka kuɗin ka ba ko ɗan kasuwa ne zai da wannan ko to amma kana neman Allah ya yafe maka ka tausaya masa ka karɓa ka bashi kuɗin ka kai ma Allah zai yafe maka shine ma'anar hadisi رواه أبو داود وابن ماجه وصحاب ابن هبان والحاكم الحمد لله إبن تعليم المتعلم a wannan kuma yana wannan kuma yana da dama ya dawo da shi me yi bayani kitmanul aibi ai لا إله إلا الله rage mata ya ko canza mata kuma ba ta ma mutu ba ta sa halin shi to ina ne mukafata ta ko mukafata yawwa an kafa mukafata tsoro mukafata ta shafi na nawa sittin da uku to na gani wa bagi yana kamata ga ɗalibin ilimi in ya zo yin karatu musamman na alƙur'ani ko kuma karatun da ake yin muzakara ko mutala'a ko zai yi ilqa'ul kalima a gaban mutane Allah ya tajal mukhafatata kar ya saba da koyewa ko asirtawa fitta karatu cikin maimaita karatun nan ka gane ai kada ya dinga guna guni shine mukafatata ka san wala ta jahar bi salatika wala tu khafit wala tu khafit din nan da aka hana shine mukafata ko mukafatata kar ka bayyana karatun sallarka da daddare har ka hana makota bacci kuma wala tu kafir wa kar ka koye ta da daddare kai karatu a asiri wabtaji bayna zalika sabila yawwa ka nemi hanya tsakanin ijihari da kuma israri shine ma'anar aya al-mukafatata yayi lamba diban mimi mazdar bi ma'anar ikfa kaji ba ismul mazdar ne al-mukafata da ma'anar al-ikfa koyewa wa adam al-ijihari da kuma rashin bayyana shine mukafata ka koye furucin karatun ka ki bayyanawa بقراءته عند التكرار لأن ذلك يدعو إلى الكسل إلى كلا زوا كسالة وعدم النشاط درش نشاط إذا كبوي sai ma ka fara jirgin kana tilawa ko kana tukuri kana guna guni a hankali sai bacci ma ya kama ka saboda kasala za ta shi to kar ya saba da asirtawa في التكرار لأن الدرس والتكرار ينبغي أن يكون بقوة ونشاط domin karatu da takara yana kamata su zamanto da ƙarfi wa nishaɗin da jin nishaɗi jin daɗi wala ya jahar jaharin kuma ya tashi kar ya bayyana jaharin bayyana wanda zuhidu na zai wahalar da kansa irin da yadda alƙur'ani ya ta wala ta jahari da salatika wala ta kafir biha kar ya ɗaga murya wanda daga ya izo ɗaya biyu zai ji ya kosa kuma ya gaji kar kuma ya dinga guna guniyan da kasala za ta shiga kai layan kaja domin kada ya yanke an takarari ga wannan maimaita karatu fa kairul umuri awsatuha domin mafi alherin al'amura shine matsakaicin da huki an kai to labari amma can baya akwai wata nukda a sharhin nan da mun karanta sai mu tashi wa hukiya ya ce tanbihu inda muka karanta na la'alla zalika yu'u ila al-kasal wa adam an-nashadi yake tabihun fadakarwa ilam ka sani anna ahwal al-muzakara halayen yin muzakara tsakanin dalibai tanqasiru ila aqsami shatta tana rabuwa zuwa ga rabalade mabambanta bai kawo adadin rabalaban ba saboda yawan minha daga cikin ismi ko aqsam din ma ya haɗa ila rafi sauti bi kuwa akwai halin da yake buƙatuwa zuwa daga murya da ƙarfi wa zalika wannan hali idza kana talibu mubtadiyan in ɗalibin ya zama mai farawa ne ɗalibi ne da ya fara karatu yanzu farabu sauti daga murya a hasanu lahu shine mafi kyau gare shi ya annahu yusa'idu domin daga murya nan zai taimaka masa ala hibdil masaili wan nusus abu sa haddace mas'alolin da aka biya masa da nassoshin karatun da aka biya masa ka gane ai wa kazalika haka nan yuhsinu rafa as-sauti daga murya yana kyautatuwa idza kana al-maqru'u in abun karantawan ya kasance qur'ana ba maganar masail da al-nusus ake ba Ƙolo ne ko gaddi ne a kiskali to ana neman raf'u sauti tunda abin karantawan Qur'ani ne saboda ne akwai fa'idoji da yawa kaga idan ka ɓata ko a nesa wani in yaji zai zo ya gyara mu ko sannan kuma zai taimaka maka wajen haddacewa auka da shi'iran ko kuma abin karantawan ya zama waƙa ne to ana buƙatar ɗaga murya fal idaru bil qira'ati fi amsali hadhihi al amakin bayyana karantawa cikin musassabu san wannan gurare yusaidu ɗaliba yana taimakawa ɗalibi fi shakkal majalat cikin mabambantan masu kwana ومنها ما لا يكون فيه صوت رفع الصوت daga cikin halayen muzakara akwai halin da daga murya baya kyautatuwa a cikinsa wa zalika wannan kama idza kana talibu muntahiya kama idan ɗalibin ya zama mai kaiwa matuƙa ne can ba ya ce idza kana talibu mubtadiyan ba to nan ya zama muntahiyan ya kai kololuwa kamar in karatun qur'ani ne kamar ya haddace qur'ani kawai dai yana tukuri ne domin tilawarsa ta yi kwari ko har ma yana kashi ko yana rubuta qur'ani kuma ya zo zai yi tilawa alqur'ani to anan ba a bukata daga murya a gare shi wa zai daga murya dan ya haddace ko dan wani ya jiyo barna ya gyara masa kaga ba bukatar wannan ko kuma in karatu ne na almasail wal nusus kamar ya kai matakin PhD ko master to nan ne sai ya daga murya shi da kansa ma in yayi kuskure zai iya ganowa ya gyara wa kansa to nan baya bukatar sai ya daga murya ya hana mutane sakewa haisu kana al-matlubu minhu yayin da abin da ake nema a gare shi ya zama at-ta'ammulu shi lura ake bukata ya sa hankalinsa da tunaninsa cikin abin da yake karanta in ma a takarda ne in ma da ka yake maimaitawa wa tafakkuru da yin tafakkuri wa tadiqiqu da daddakewa ko dakkakewa fa talibul ladhi shagalahu al-bahasu fi shakhsal mujalladat misali ɗalibin da bahasi na ilimi ya shagaltar da shi cikin mabambantan mujalladai mujalladat littattafai na ilimi wal mu'jamat da mu'jamat kamar littattafan luga da kamus da sauransu wal dafatir da daftari daftari wal kama'ir da kimdir kimdir kundaye kenan to idan arada idan arada nafsahu ila rafi sauti in ya buduro wa kansa zuwa ga daga murya a sana'al muzakara a tsakankanin wannan muzakara tasa fa innahu qad yata'abba nafs bi nafsi zai wahalar da kansa bila jadwa ba tare da wani fa'ida ba tare da wani amfani ba wahalar da kansa kawai yake daga murya ba abin da zai kara masa rage murya ba abin da zai rage shi falhasilu lahu falhasil abin da yake matabbaci annahu li kulli maqamin halu walikulli halin maqam kowanne muqami yana da halin da ya dace da shi kowanne hali yana da muqamin da ya dacewa da to alhamdulillah kamar da cewa li kulli maqamin maqalun wa li kulli maqalin maqam wannan kuma yake li kulli maqamin halun wa li kulli halin maqam sai ne sarul ahadith an-nabawiyya na za mu tashi tashi kafi na ɗari da ɗaya? Harful ƙafi, mun gama harful fa'i ba? Yawwa, ƙatalar lahul Yahuda, Allah ya tsine wa Yahudawa, ita ka zu ƙubura an biya ihin masajin, sun riƙi ƙabarguran annabawansu masallatai, imana sun mai da ƙabarguran annabawansu masallaci, sai zo su gina masallaci a kan ƙabari na annabi, su dinga bautar Allah a cikinsa. sai ne a wannan hadisi rawahu bukhari shi yasa manzo Allah ya roki Allah yake Allahumma la taj'al alqabri wasalu yuqbal Allah karka mai da kabari na gunkin da za a dinga bautawa to Allah ko ya karba addu'a ta ba wanda yake bautawa kabarin manzo Allah qatalallahu ta'ala ko qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce idza balaga abri 40 sana idan bawa na ya kai shekara arba'in akwai minal balaya a salat zan kiyaye shi daga wasu bala'o'i guda uku har ya mutu ba zai gamu da ɗayan ukun nan ba minal dununi zan kiyaye shi daga hauka ba zai zama mahaukaci ba ya shekara arba'in wal jirami da kuturta wal baras da albaras sama nau'i na kuturta ana hausawa suka samu wai ba a yi ban ɗan kuturta ya shekara arba'in addini da suka hausar da shi in dai kai da kar arba'in da kuturce ba ko kuturu da ya haife shi ba zai kuturta ya jawon alƙarƙara ya ya tsallaka gada kuturta ba za ta cin masa ba eh wancan da yake nuna zununi sai dai ba za a rasa shirman tsufa ba da sumbatu wannan kuma ba za a ce masa hauka ba kowa ya sani wannan shekaru ne suke jawo amma ba dai a ce masa ya hauka ta hauka tuburan yi mana ko da ya sha a nono in dai ba ta bayyana ba har suka ji kana arban to ya kukuta yawwa wai za balaga kamsina sana idan kuwa bawa ya kai shekara hamsin Allah ya ce ha sabtu wushi sabon yasira zan masa hisabi hisabi mai sauki duk binciken da za a yi to da sauki saboda kai ko ya shekara nawa a cikin hamsin ka cire sha takwas ya shekara talatin da biyar na bauta wa Allah ya kamata a tasar sauta ko da iyanan ya mutu to a haka ne ba amma ta talatin da biyar ne ko da a a ka'ida an kan shekara goma kana aiki in kai da sa'ai ba ba ka bane ko sai ba da ya tukunna fansa ko gratuity akwai dai wanda an kai kai goma mai kyau kana aiki in kai ritaya to shi ne sallama ba o amma ba fanshi o a a amma kawai sallama ce o amma ba fanshi to sai ka kai talatin da nawa ko ashirin da nawa fansho ne to ka gani to akwai da shekarun da an kai kabari din ma ko ba kai talatin da biyar din ba za su baka fashin ne wa idza balaga sittina sana idan bawa musulmi ya kai shekara sittin manzo Allah ya ce habbabtu ko to hadithul qudsi ne habbabtu ilayhi inaba zan soyantar masa mai da lamari zuwa ga Allah ya ga ya kai shekara sittin amma fa da sharadi tun da ya taso shabun na sha'a fi ibadatillah shine ake magana nan fa yawa ya fito da wannan wannan marhalolin gaba ɗaya dama ya taso ne a cikin bautar Allah to daga ya cika shekara sittin to Allah zai soyatar masa mai komawa zuwa ga Allah za a ga yanzu duk abin da yake yi ya fi karkata zuwa ga abin da ya shafi lahira ko da mai kuɗi ne to a nan za a ga ya fara ware hubusi da waƙazi yana yawaita sadaka tufafi ma da yana samun tsada yanzu da kai yanzu ne ya rage mana ne a duniyan nan ka gane ai abinci za ga yana dai karkata wajen zuhudu da komawa zuwa ga Allah wa idza balaga 70 sana in ka shekara 70 ahabbatu al mala'ikatu mala'iku Allah duk za su kaunace shi duk mala'iku za su suna san shi kai wannan bawa shekara 70 da shi yana bautawa Allah wa idza balaga 80 sana idan ya kai shekara 80 to nan ya shiga cikakken bonus kutibat hasanatu za a rubuta da aikin lada in yayi za a rubuta wa ulqiyat sayi'atu za a jefar da miyagun ayyuka ko ƙarya yayi ba za a rubuta ko sata yayi ba za a rubuta ko zina yayi duk wani mummuna aiki in dai a baya baya yi ka gane ai ba aikin sa bane ba ɗabi'ar sa bane yanzu ne zuciya da shaidan suka ja shi to za a jefar ba za a rubuta yanzu shi rakibu ne kawai zai yi aiki banda a ci wai za balaga tis'in sana in ko ya kai shekara tis'in irin su shehu ɗaya rubuci to qalatul mala'ikatu mala'iku za su ce asirul lahi fi ardihi ga fursunan Allah kuma a cikin kasar Allah shi Allah ya karɓe shi ya ribace shi amma kuma gashi yana yawo a duniya shi ribataccen Allah ne ya zama kayan Allah amma kuma a cikin ƙasar Allah bai je lahira ba har yanzu fa gafara lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar daga ya cika tisi'in Allah zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubin sa da abin da ya jinkiri ma wa yashfa'u fi ali Allah zai ba ya ceto cikin ahalinsa matansa da ƴaƴansa da jikokinsa duk wani wanda yake da nasaba har su kai in an je lahira duk za su shiga cikin cetonsa saboda ya shekara 90 yana bautar Allah رواه الحكيم عن عثمان بن عفان الحمد لله فاتحه da salatul fatih Allah ya mana dukkan bukatun mu da bukatun Allah suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله